الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai taron albarka yinin laraba wanda yau wata na hudu a musulunci wata rabi'u nisani yana da kwana takwas hijira shekara 1444 daidai da biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamu da kafi bypass nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salar usamin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk mako irin wannan idan masu bibiyan ba su manta ba mana cikin gaba ta addu'o'i da malin ya ce an ba wa masallaci dama ya yi su a ƙarshen tahiya bayan ya roƙi Allah neman tsari game da wancan abubuwa guda hudu azaban wuta azaban kabari fitina ta rayuwa da mutuwa da fitina ta dujal to bayan ka nemi tsari game da waɗannan abubuwa to shari'a ta baka dama ka ɗora wata adora akan wannan kafin ka ce assalamu alaikum akwai dama to muna cikin maganganun malamai game da ita wannan dama ɗin kuma duka sun gina maganganunsu ne akan hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka zaba daga cikin addu'a abin da kake da bukata a gun Allah shine summa yatakhayyar min addu'a ajabahu ilayhi fayad'u bayan ka kammala wannan sai ka duha ga abin da kafi matsuwa da bukatarsa a gun Allah shari'a ta baka dama sai ka roki Allah a ciki akwai yiwon Allah ta'ala zai amsa ma inda za mu tashi a yau muna shafi na 108 kuma wannan shi ne darasinmu na 65 a wannan littafi can ƙarshen shi shafi na 158 afuwan 158 ƙarshen shafin malai na cewa waddu'a'u ba'da salatul farida aw nafila ghayra mashru' muka zo wata ka'ida dai a wancan mako dab da rufewa game da abin da mala ya ce addu'o'i na matsala addu'a matsala ana yin ta ne a cikin sallah imma a sujada imma kuma a ƙarshen tahiya shi ne roƙon Allah ta'ala game da buƙatunka a duniyance da abin da kake so kuma Allah ta'ala ya biya masu kuma ita du'a ta ibada an baka dama ko bayan sallah za ka iya zama daidai gwargwadon lokacin da Allah ya hore maka dinga yi kamar abin da ya shafi istighfari zuwa tasbihi zuwa takbiri zuwa haidala da dukkan abin da Allah ya hore ma zaka iya ambaton Allah da shi wannan albabu maftuh a bayan ko ta sallar farilla kana da wannan damar amma ka zo na ka dinga roƙon Allah ya biya ma buƙatar ka a duniyance to shine malamai suke cewa bayan kowace farilla sallar farilla to hakan bai samu asali ba an gane ko kuma in har mun fahimci maganar magana ce wanda kamar gata ake so a yi mana ne don domin ba lokacin da ka fi kusa ga Allah face lokacin da kake sallah in ma sujjada in ma tahiya to a daidai lokacin da ka fi kusanci ga Allah to a daidai lokacin ya kamata ka faɗa masa bukatarka a daidai lokacin ya kamata ka dinga roƙonsa kana neman biyan bukata gare shi tunda duk gaba a cikin sallah kana ganawa ne da Allah al-musalli yunaji rabbahu amma daga zarar ka ce assalamu alaikum to wannan ganin ya tsaya da abin da zaka yi min wara'i hijab zaka yi kuma an fahimta amma kana cikin sallah kuna ganawa ne da ubangijinka to yasa malaman suka tabbatar da kan cewa addu'o'i na masail na duniya kamar Allah ya baka lafiya Allah ya baka kaza abubuwa dai na bukatu ga sunan ba sa karewa to ana so ka dinga raba su bayan tasbihi a cikin sujada da kuma ainihin ƙarshen tahiya kafin ka ce assalamu alaikum wannan gaɓoɓi ne masu tsadar gaske musamman ga wanda suke da buƙatu a gun Allah subhanahu wataala an fahimta domin addu'o'in har ma'aikin Allah ke cewa qamnun an yusajaba lakum kuna dab da Allah ya karɓa muku ai hariyun an yusajaba lakum ko kun dace kun cancanci Allah ya amsa muku an fahimci wannan saboda ka addu'a bayan sallar farilla ka ɗaga hannu ka dinga roƙon Allah ya baka mata ko ya baka jari ko ya baka gida bayan sallar farilla su ce bata da asali an fahimta abin da yake da asali bayan sallar farilla tasbihai istighfari kuma da a ce mun fahimci yanda magana take ka zauna ka dinga cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah karka ce Allah ya ma komai to Allah zai ma komai din an fahimta ka zauna ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah karka ce Allah ina da bukata in shiru Allah ya fi kowa sanin bukatar ka zai biya ma an fahimta nan a makon da ya gabata mun ce duk wanda ya lazimci istighfari a rayuwarsa to shi ma Allah ya yi alƙawarin zai masa abubuwa masu girma akalla guda uku mallazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib duk wanda ya lazimci istighfari to Allah ta'ala duk kuncin da ya shiga sai Allah ya kulle shi min kulli dhiqin makharaja duk kunci Allah ta'ala sai ya fidda kai sannan dukkan ɓacin rai da damuwa sai Allah ya baka waraka sannan kuma Allah zai ma arziki ta inda baka zato wannan baka ce Allah imin ba ba ka dinga istighfari Allah ya dau alƙawarin zai ma wannan ko manzon Allah ya ce kalmomi mafiya tsada da daraja a gun Allah bayan karatun alƙur'ani to ba dai su bi bayan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan su ne arba'u kalimatun a kalmomi guda hudu da ba wata kalma in dai ba karatun alkur'ani ba da kai kai su kima da soyuwa a gun Allah subhanahu wataala kaga idan ka zo na kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kai iya iyawarka iya gajiyar ka tashi to ko baka ce Allah iman ba Allah zai ma domin Allah ya fi kowa sanin ka kuma ya fi kowa sanin bukatarka kuma ya fi kowa sanin abin da ya dace da kai sau da dama za ka roƙi abu a gun Allah abin bai dace da kai ba ya fi ƙarfin imaninka ya fi ƙarfin tauhidinka idan Allah ya baka abin sai ya halakar da kai amma an ka fawwala wa Allah al'amarin sa shi ya san abin da zai baka kuma shi zai saita ma abin yadda ba zai kautar da kai daga layin imani ba an bai fitar nan a fahimci gun iya da haɗari wa'ansu ba za su fahimci abin ba yasa an an dinga jifan ahalus suna da wannan kalma ai sun ce ba addu'a bayan sallah ai sun ce ba a roƙon Allah ai ba addu'a to dama a galabiya an ce abokin adawarka ko ruwa ka fada sai shi kaza da ƙura ba nan bane gundagar akwai gundagar su bid'a ce ba za su yi magana akan ta kuma ahalus sunna dole magana akan bid'a da shirkiyat to sai aka zo aka fake da wannan ai sun ce ba a addu'a a bayan sallah kuma an ce fa idza faragata fansabo ila rabbika fargab har wannan aya za a kawo a danna agu amma janna to ba addu'a bace ba ai addu'a kala biyu shi akwai du'a mas'ala akwai du'a ibada du'a mas'ala shine Allah ba ni lafiya Allah ba ni jari Allah ba ni gida Allah ba ni mata ta gari Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza shine du'a mas'ala to wannan malamin shi mahallin yinta a cikin sallah sujjada da ƙarshen tahiyya amma du'a'u ibada albawu mafito istighfari la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah in zaka zauna tun daga bayan sallan azhar kana masallaci kai tayi ayi la'asar ka dora kai tayi ayi magariba ka dora kai tayi ayi isha ka dora ka kwana kana yi ba mai ce maka bid'a daidai kai lokacin ka dai ka gara da wannan damar an fahimci wannan kuma akwai wani bawan Allah sun yi zamani da Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya masa rahama to shi irin mutanen nan ne da wanda an sun ji labarin mutumin kirki za su so a ce sun haɗu da shi iya garinsu amma labarin imamu ahmad ɗan hambar ya sani shi ƙoƙarinsa tsayuwarsa a kan sunna da ijtihadinsa to sai yake bikin allah ya ɗahi shi amma ba shi da hanyar da za su haɗu da shi amma iya ta roƙon Allah Allah ya ka dalili da za su haɗa da Ahmad dan Hanbal iya wannan iya cikin bukatun sa rayuwar shi to wata rana Ahmad dan Hanbal yayi tafiya sai biyo ta wannan garin da wannan bawan Allah yake da ya biyo garin da wannan bawan Allah yake sai dare yi masa da dare yi ba wanda ya sani a garin sai samu wani masallaci to bai shiga masallaci ta nafilarsa ya dan huta kafin asuba ayi sallah sai ya fice tafiya irin ta da ta kaba ko ta doki ko raƙumi misali to masu kula da masallaci da saka an ga masallaci isha'i suka ce za su rufe masallaci ya ce shi ba ƙone da Allah su bar shi zai kwana a nan da asuba zai tafi suka ce ba su yadda ba aka dinga kokowa shi ba san a waɗannan hambar ba da sun san shi da sarkin garin ne zai tarbe shi ya bashi masauki domin ƙimarsa da darajarsa ke ko bai ce ni ne wane ba domin tawazi'u irin na malamai da rashin neman shuhura da mutum ya ɓoye kansa har sai Allah ya bayyana shi ana ta wannan dambarwa iya jadda Allah malam ka taimaka ka bar na kwana ana wallahi ba za kwana bai daudan buhunsa zai je ba bai waje to shi wannan bawan Allah da a cikin bukatar sagon Allah akwai san ganin Ahmad dan Hanbal sai ya jiyo hayaniya kamar a wajen masallaci iya gidansa sai ya fito sai ce kai mai gadin masallaci mai yake faruwa ne ne sai ce Allah wani mutumi ne ni ban san shi ba ya zo ya ce sai ya kwana a masallaci mu kuma mun ce an sa doka ba a kwana a masallaci daga an sallah ya zama rufe masallaci ko ya tafi sai ya je shi kuma ba ko ne ba wanda ya sani ni kuma nace ba zai kwana ba doka ji dambaro da muke da shi sai shi wanda mutumi ce kai bawan Allah ya ce na ka amince za kwana a gidana isha zan kwana gidanka mana tunda masallaci an hana ni kuma kace zaka sauke ni me zai hana an bayyana iji kenan zo mu je gidana ije gaishi masaukin baki ya ga masa abinci da ruwa ya sha ya dan zauna dan ebe mai kewa hira ya dan yi masa haka tsaka dan hira yace to shi ya da wani lazimin istighfari zai je yayi sannan ya kwanta kuma sai Ahmad dan Hanbali ke tambaye shi akramuka Allah to wace bukata ka a gare ka yace a wallahi wata bukata ce da ni sama da shekara a kullum sai na istighfari daidai adadin kaza ba zan faɗa muku adadin ba ko kai kun kawo guri yawa ba zan faɗa adadin ba yawa kullum sai na istighfari adadin kaza akan wata bukata ta ina so Allah ya biya mu sai ya ce wata bukata kake da ita kuwa ya ce wallahi ko ni malami ana ce masa Ahmad bin Hanbal to wannan addu'a so nake Allah ya haɗa mu da shi bukata ta Allah ya damu da shi idan ce bukatar ka ce wala ita ce kullun sai na izgi bari akan wannan sai ce ai ni na amma dan hamar ga Allah ya kawo ya kawo ka har gida Allah ya kawo ni har gidan ka gashi to kun ga wannan ya cikin fallata istighfar fallata istighfar duk abin da yayi tsauri yayi tauyi ya gagare ka har kafin da tsammani wallahi ka dinga istighfari baji ba gai duk wahalar abin Allah ya kama masala a kai shi an gane ko istighfari shi kadai iya maganin talauci kai hatta rashin haihuwa istighfari iya maganinta hatta karancin ruwan sama istighfari iya maganin wannan fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai shi yursilis samaa alaikum midrara Allah zai muku ruwa mai albarka wa yamdidukum bi amwal Allah zai kara muku dukiya ku nemi talauci ku rasa bi amwalin wa bani sannan Allah zai baku ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara istighfari hatta karfin tattalin arzikin ƙasa iya ƙarawa har tattalin arzikin ilimi tattalin arziki na security in dai al'ummar ƙasar da yankin sun dimfari istighfari sai Allah ya musu wannan ta kulce su ta gafin rabu kuma ina wuka na gafara yursili sama alaikum midiraran wa yuzrikum quwwatan ila quwwatikum duk wani karfi da kuke ga da shi in kuna da in kuna isa kibar sai Allah ya kara muku karfi akan nau karfin tattalin arziki karfin makamai karfin noma karfin ilimi an fahimta saboda ka istighfari iya da wannan falaloli masu yawa wanda dukkan musulmi ya kamata ya samu lokaci a awa 24 ɗinsa ya ce wannan lokacin istighfari ko cikin dare ko yamma ko rana ko safi duk lokacin da yake da dama kar garin Allah ya waye har rana ta fada gari ya ƙara wayewa a ce baka ware yan mintuna ko yan awa wanda za ka dinga yin munajati da ubangijinka ba wanda daga cikin yawaita istighfari daga cikin siffar mutanen kwarai da Allah yake faɗa yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sai yace bil ashari hum yastaghfirun suna karanta bacci da dare kuma da asuba dab da asuba suna istighfari dab da ke tuwon alfijir su dinga astagfirullah astagfirullah abin tana maliki cewa faddu'a ba da salatin farida ita addu'a bayan sallan farilla awin nafila ko nafila ghairu mashrur abace wanda ba a shar'anta ba wal afdalu an yakuna du'a du'a'uka qabla salam sai maliki abin da yafi falala bukatunka da zaka roki Allah da su na duniya to ka roƙi Allah kafin ka ce assalamu alaikum an bayyana wa ruwiya an nabiy sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila cewa an tambayi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ayi du'a asma wacce wacce addu'a ce aka fi saurin jinta ma'ana wacce addu'a zan yi nan da nan ta je ga Allah wani bawan Allah yake tambayar manzon Allah wannan qala sai manzon Allah ya ce jawful laylul akir jawful laylul akir duhun dare na ƙarshe a ce kana zaune alfijire keto to wannan lokacin ya fi kowane lokaci tsada a cikin dare an fahimta shi yasa akwai bambanci da ƙiyamun laili da tahajjudi shi ƙiyamun laili shi ne duk ijtihadin da za ka yi na nafilfili ne addu'o'inka ne kafin ka kwanta bacci shi ne ƙiyamun laili amma tuhajjidi kuma sai ka yi bacci ka farka ka kwanta da wuri ka farka sannan ka tashi ka yi alwala kuma ka nifacin faɗa wa Allah buƙatunka da duniya da lahira wani ne tuhajjidi kuma lokacin da ya fi tsada wanda bayan Allah na ƙware ba sa sakaci da shi shi ne suna zaune alfajir zai kito a idansu tashi ƙarfe uku da rabi na dare in ka makar ainihin hudu saura ka tashi ka zauna tun da yanzu ana yin sallar asuba wajen ƙarfe biyar da 'yan mintuna a ce ka sami kyakkyawan minti arba'in ko awa kafin a yi kiran sallar shiga sallar asuba wannan duk abin da kake da shi in zunubi ne ma yawa ka dinga neman gafara Allah a wani lokacin Allah zai yafe mashi in wata musifa ce ta dame ka ka rasa yadda za ka yi da ita ka kirdaji wannan lokacin ka dinga faɗa wa Allah bukatunka in ma menene damuwarka to wannan lokacin waqtul ijaba ne tunda hakan ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jawful laylul akhir an fahimta wa duburu as-salatul maktuba da kuma ƙarshen sallolin farilla an fahimta dubburu salatu al-makatuba ƙarshen sallar farilla kafin a ce assalamu alaikum kenan adbari salawatul maktuba mahiya sai ma ne ce ƙarshen sallolin farilla da aka ce dubburu salatul maktuba me ake nufi da me wanne ne ƙarshen sallah an fahimta wanne ne wannan wancan da ya wabe ya fita yi a jofin lailu akir amma da aka ce kuma wa dubbul as-salatul maktuba da kuma ƙarshen salloli na farilla yini ce wannan wani wani lokaci manzon Allah yake ne ƙarshen sallar farilla bayan an yi sallama ko kafin a yi sallama to shi mala yace hal hiya allati ba'daha aw min akhir sala ana nufin bayan sallama kenan bayan ka kammala sallah shine duburu a salatul makatuba ko kuma a ƙarshen sallar a cikin sallar kafin ka fita shi yake nufi tambayar ku ake yi ba ku yi alama tambaya gun ba an doyi tambayar ku ake yi kafin sallama shi ne fahimtar ka na dubu salatul makatuba a a to ai haka muke so da ma ai karatu muke so mu haka magana take a nan aka karatun kwa wani bayan tahiyya ai magana duburu salatul maktuba muke da a duburu shay'in shine akirahu karshen abu to shine ma yake cewa da aka ce da karshen sallolin farilla shine kafin ayi sallama ko bayan ayi sallama bayan ayi sallama kafin ayi sallama duk kun ittifaki akan wannan me dalilin gudu eh yawa wanda da ya faɗa a can baya ya ce addu'a ta masailin duniya ba ba shar'ance ba ba shari'a ba ta yi ta yi bayan afwan bayan sallan farilla shine dalilin to ba wani kafin a fita sallama to eh kafin a fita daga sallah an kai sallama ka munaja ce kai da Allah ya yanki yawa an samu fasil da kun yadda to shi kenan za mu jabin da malici yawa sai yake cewa duburu as-salatul maktubat ma hiya ko على هل هي التي بعدها أو هي آخر صلاة اختلف في ذلك أهل العلم ما لم يسن سمو قارن وقارا وجونا فهمتا game da wannan wa an su kamar da kuka fada haka suka ce karshen tahiyya kafin ayi sallama haka wa an su da yawa kuma gaskiya shine qaulul jumhur shine magana ta mafi yawa daga cikin malamai an gane ko wasahihu mala yace magana mafi inganci annal muradu akhiri salah abinda ake nufi ƙarshen sallah kuma kuna tare da malam kenan kafin ayi sallama shi ake nufi da dubu as-sala wa dalilu zalika hadisu bin mas'ud radiyallahu an akwai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma zukira tashahhuda a lokacin da manzon Allah ya karanta musu tahiyya summa qala sannan sai manzon Allah ya ce summa liyatakhayyar min addu'a ma sha sannan bayan ka gama tahiyya ka tato ka tankado duk bukatunka da ka matsu da su a gun Allah sannan kai addu'a an fahimta ka kammala tahiyya da addu'o'i nan kafin ka ce assalamu alaikum kina fa dalla zalika anna dubru salah hakan zai nuna cewa karshen sallah da ake nufi a can allazi huwa makanu du'a fi akhiri salah shine wannan gunda aka bari na addu'o'i kafin kai sallama a ƙaryar sallah wa ma kana qabla taslim da abin da yake kafin kai sallama an fahimta bayan ka kammala Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal bayan ka kammala wannan to akwai majal kafin a ce assalamu alaikum wannan shine dubu as-salatul maktuba an fahimci wannan wannan tsakanin bayan ka kammala tahiyya kai waccan addu'a ma'thura wanda manzon Allah ya faɗa yace ai kai sannan kuma sauran fagen kafin ka ce assalamu alaikum to akwai dama ta ka dinga faɗa wa Allah bukatunka a wannan tsakanin an fahimci nan yawa karatu ya fita ku wa huwa akiru salawa ma kana qabla taslim an fahimci nan masha Allah at-taslim sallama a sallah bayan an kammala tahiyya sai mu sai sallama dan dama magana ke akan tahiyya ta ƙarshe to bayan tahiyya da wannan addu'o'i da dogon bayani da malam yayi game da wacin addu'o'i wanda ake so mu nemi tsari a gun Allah daga su bayan su kuma da dorawa akan su da bukatunka da kake da su a gun Allah duk bayan kai wannan ka kammala abin da ke gare ka na fita daga cikin sallahi ne sallama don an ce mafita huwa takbir an gane ko mabudin sallahi ne kabbaran harama idan kai kabbaran harama ka ga cikin sallah abin da zai rufe sallah kuma assalamu alaikum kana cewa assalamu alaikum ka fita daga sallah an fahimta kana cewa assalamu alaikum ka fita daga sallah yasa akwai bambanci tsakanin sujjidar qabli da ba'adi ita sujjadar ƙabli malamai sun ce ta fi ƙarfi domin ita za ka yi ta ne kafin ka ce assalamu alaikum ya sa masu ka ce in ka manta ƙabli har aka ɗora mata sallah guda biyar a kanta ma'ana ka manta akwai ƙabli a kanka ba ka yi ba da magariba ka yi isha ba ka tuna ba ka yi asuba ba ka tuna ba ka yi azahar ba ka tuna ba ka yi la'asar ke da ka zo magariba ta gobe ka tina to an ce wannan sallar ta bashi gasa gida an bayyana sabanin ba'adi ita kuma ba'adi idan ka manta baka yi da ba ko shekara ka tina ba'adin zaka yi kai sallar bata bace ba an bayyana ganin qabli ta fi karfi akan sallah domin ita ana yin ta kafin ayi sallama ne tana da alaka da sallarka ita kuma ba'adi sai bayan kai sallama an bayyana nan to malici at-taslim ثم يسلم التسليمتين عن يمينه وعن يساره sannan mai sallah zai sallama guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama da assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren hagu haka yake rubuta gungu a wani karkuci ne na faɗa ne ni ma karantawa ne summa yusallimu taslimataini an yaminihi wa an yasarihi yayi sallama guda biyu daman shi da hagun shi da ya ƙulu assalamu alaikum wa rahmatullah zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren dama sannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren hau wa rawa muslim an jabir bin samura radiyallahu an akwai hadisi daga jabir bin samura Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa inna ma yakfi ahadukum an yadha yadahu ala faqidihi thumma yusallimu ala akihi man ala yaminihi wa shimalihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir bin Samura hadisin yana cikin littafin Imam al-Bukhari wa Muslim yake cewa ya ishi ɗayanku idan yayi sallah an yada'a yadahu ala faqidihi ala faqidihi ya dora hannunsa akan cinyarsa irin zaman tahiya kenan an fahimta sun mai yusallimu sannan ya yi sallama ala akihi man ala yaminihi ya yi wa ɗan'uwansa da ke dama da yi sallama sannan wa wa shimalihi ai wa man ala shimalihi don lake wuni shi kaga wannan shi ne dalili mai ƙarfi ga wanda suke yin sallama biyu a sallamu an fahimta idan wani sallama ɗaya yake yi kana sallama biyu zai ta tsaye ka ya ce mai dalilin ka ne sallama biyu zai karanta musu wani hadisi ka ce jabir bin samura ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi zaman tahiya ka ɗora hannunka a kan cinyoyinka ka kammala tahiya za ka yi sallama ga wanda yake dama da kai da wanda yake hagu da kai in dai ahalus sunna ne zai karɓi magana ko ba gaskiya ba ne duk inda ahalus sunna ke baya haura magana da manzan allah sallallahu alaihi wasallam in dai ahalus sunna gaske ne wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma daga cikin ka'ida akwai tasdiqu fi ma akbar akwai ta'atu fi ma amar akwai ijtinabu ma naha anhu wa dajar akwai Allah ya ubadallah illa bima shara wajibi ne sai kai wa manzon Allah da'a a duk abin da ya kama na labari sai ka gaskata shi sai ka bi umarninsa sai ka kaurace duk abin da ya hani a kansa sannan kuma ba za ka yi wa Allah bauta ba sai abin da manzan Allah ya ce shi ne ibada wannan iya cikin shirut in ka da manzan Allah shi ne manzan ka sallallahu alaihi wasallam fahimtu wa in za da fi taslimatul ula idan ka ce assalamu alaikum ta farko ka ƙara wa barakatuhu ka ƙara wannan kalmar wa barakatuhu ahayanan ku kula da kalmar ahayanan lokaci bayan lokaci ba kullun da kullun ba an yi wata ne an yi wata biyu ne an yi wata uku ne a an yi albashi ne a gani kaza an fi nishadi a lokacin ko kaka in manoma ne ko kasuwa ta buɗe yan kasuwa ne ha kawai liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangaren dama ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu ya yi shine wa in zada fi taslimatil ula idan kai ƙari cikin sallama farko ta bangaren dama kenan ka ƙara wa barakatuhu ka ƙara wannan kalmar da arbarkokinka ya Allah amma ahyanan lokaci bayan lokaci fala ba'as ba wani abu da kai wannan kai abu mai kyau rawa abu daud min hadis wa'il bin hujr radiyallahu anhu akwai hadisi wanda imam abu daud ya fito da shi hadisin wa'il bin hujr Allah ta'ala ya kare da shi wayan bagi an yaltafit hatta yura bayadu khaddihi fil yamin wa shimal sai maliki cewa wayan bagi ya kamaci mai sallah idan ya zo yin sallama an yi littafita ya waiwaya sosai ya juya ya juya wuyansa hatta yura bayadu qaddihi har sai an ga farin kuncin sanana idan ya ce assalamu alaikum ya bangaren dama to nan sai an gunan shi idan ya ce assalamu alaikum bangaren hagu shi ma nan sai an gunan shi haka ake so amma kana ciwon wuya ba a saka ba ko ba gaskiya bane an wuyan ga da ciwo ga iyaye iyawarka la yakalifu lahu nafsan illa wus'aha amma in lafiyar kalwa ana so ka juya sosai nan ma ka juya sosai haka ake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake an fahimta ba wai ka haka ka dungura goshin ka haka ba sosai ka juya sosai dan me Allah ma ya saburin a wuyan akwai wannan hikimar ai kamar abin da yake so an gane wuyanka iya juyawa inda ba ciwon wuya kai ba yana juyawa safarin Allah ya sa masa ka dinga juyawa ba sai ka sa mai giris ba ba sai ka je ka mai juyan baki mai ba haka Allah ya mashi to dan ka bauta masa ma wannan ga dinga juyawa lokacin da ya shiga juya fahimtu yawa sai malik ya cewa rawa muslim an sa'id bin an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu sa'ad bin abi waqqas an ce iya cikin tagir shuta a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ci duk abin da ya saita sai ya kafa shi shaf shuta ko eh Allah ya mai wannan shi yasa idan ana yaki to akwai irin gunda manzan Allah yake ajiye su irin Sa'ad bin Abi Waqqas irin su Khalid bin Walid irin su Hamza bin Abdul Muttalib akwai irin kwanonin da manzan Allah yake sa su da kansa domin mayaka ne kuma jaruman gaske ne duk inda ya ƙerin caɓe waɗannan mutanen suka shigo to sai ya iya ya lafa Khalid ya ce bai taɓa jagorantar yaƙi ba a ci nasara a shi ba tun kafin ya musulunta duk yaƙin da ya jagoranta a matsayinsa na kafin ya ci nasara da ya dawo musulunci shi ma duk yaƙin da ya jagoranta ya ci nasara amma kun san wani abu wallahi a gidansa akan gadon sai mutu yasa ita mutuwa da kuke ganinta kutsawa cikin abin da zai kashe ka in dai har kwanan naka bi karbe wala ba ta mutu ba Khalid yake cewa ya zo ya kwanta jinyar ajali ba wata gaba a jikinsa face akwai sara ko suka a jikinta duk jikinsa ba gaba ɗaya da babu sukan kibiya ko saran takobi babu gaba amma duk da haka Allah bai yi zai mutu zai mutu a bagen fama ba an fahimta amma kuma akwai wanda a ran da ya fara fita ke kuma ran da ma zai mutu domin haka Allah ta ya kaddara masa akwai lokacin da ana wani yaki sa'ad iya da wani takobi shi iya sara da shi to ya takobin ya kare sai ya garzo inda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah takobi na ya kare aban takobi aban takobi manzon Allah a lokacin gunshi ba wani takobi to manzon Allah ya iya kasan wata bishiya ne kawai sai ya ka hannu sai bazgo wani reshen bishiya sai sa dake ce to manzon Allah kuma ice me zai yi ya zan yi da ice kuma yana neman takobi da manzon Allah ya jefa masa ice ya sa dai sa hannu ya damka iya damka ko ya zama takobi isha iya rike ishan ko ya zama takobi ya ce wallahi ji wannan takobin ya fi jin daɗin yaƙi da shi da in ya yi ya yi sara biyu uku yake kashewa amma in ya sa takobin nan sara ɗaya ma ya sa da wajen mutum biyar domin takobin kun bai ku ne yau ya ce wallahi takobin nan bai yi saka cire ba har ya mutu iya ƙarƙashin balansa domin ya san takobi ne daga Allah kawai manzo Allah takobi na ya kare ya ciro ice na maina na na bishiya kai iya cirowa sai jefa masa ice ya jefa amma daga damƙa sai zama takobi domin kun fi kun irin ta Allah subhanahu wataala to shi wannan shine Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare da shi ce kuntu ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusallimu an yaminihi wa an yasarihi masu lama biyu kuna ta samun dalilai gashi sa'ad ya ce an gane ku ya ga manzan Allah da idonsa kuma sahabai kulluhum udul haka malamai suka ce sahabai dukkanin su adalai ne ba sa yi wa manzan Allah ƙarya hasali junansu ma ba sa ƙarya da junansu da junansu ballata na su yi wa manzan Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya ce ya gani wallahi ya gani in ya ce ya ji wallahi ya ji ba irin mutanen yanzu ba ne sa'ad ya ce da idonsa ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yusallimu an yaminihi idan ya yi sallah iya sallama dama wa an yi sari iya sallama hau hatta araba ya zo kaddihi har sai mun ga farin kuncinsa idan ya yi nan sai mun gano farin kuncinsa nan idan ya juya nan ma sai mun gano nan in ji sa'ad bin abi wa kas Allah ta'ala ya kare da shi hadisin ya cikin littafin muslim kitabul masajid babu assalamu litahlil min as-salat an fahimci wannan wa haza alamatu inqida'i salat wannan kuma shine alama an zo ƙarshen sallah walakin bi hadha ad-du'a al-makhsus sai yawa da wanda ga wata addu'a nan kuma kibantacciya da su kuma za su biyo baya ne bayan sallama kenan an fahimta al-azkaru ba'da as-salat akwai azkar da manzon Allah ya koyar bayan ka ce assalamu alaikum a sallah na farko zaka yi yastaghfiru thalathan zai nemi gafaran Allah sau astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah iya cewa assalamu alaikum abin da yake farawa kenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to me hikimar haka sallah baka yi ko kun gana da Allah ne kai karatun qur'ani ka ce Allahu Akbar ka yi tasbihi ka yi tahmidi ka yi salatin manzon Allah ka yi komai amma kana sallama sai aka ce kai istighfari malamai sun ce domin abubuwan da ka samu kuskure a cikin sallah abubuwan da ba da niyya ba ba da ganganci ba ba da jahilci ba domin kai dan adam mai rauni ne akwai abubuwan da dole ba za ka cimma 100 bisa 100 ba an fahimta to irin wannan yan kusakuran idan an kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to ma'ana kana neman gafaran Allah a kansu kuma hakan ba zai sa sallarka ta zama na haƙisa ba sallarka za ta zama cikakkiya inni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wal hikma min al istighfari ba'da salati malaci hikimar da aka ce kai istighfari bayan kai sallama annal insan la yakalu min taqfiri fi salatihi dan adam baya rabuwa da takaituwa da samun kansa cikin takasir a ragewar wani abu a cikin sallarsa ba zai yi a ce kai kuma 100% ba an fahimta to wannan takasirat din dan kusakurai da dan dungushen da kai fali hadha shuri'a lahu an yastaghfira salasa sai aka shar'anta maka ne mugafaran Allah har uku game da wannan na biyu an sauban radiyallahu anhu daga sahabi sauban Allah ya kare da shi kale yace ko da kan nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sarafa min salatihi idan ya kammala sallar sa yace assalamu alaikum astaghfirul istaghfara salasan iya neman gafaran Allah har sa uku daga nan wa kale zai ci gaba da cewa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ma'ana Allah kai ne assalamu ɗin daga cikin sunayensa mai amintarwa wa minka salam aminci da gare ka tabarakta yawan albarkokinka ya zaljalal ya ma'abocin girma wal ikram da karamci manzon Allah iya yin wannan bayan ya istighfari sau uku wasu ilal auza'i an tambayi imamul auza'i kaifal istighfar yaya manzon Allah yake neman gafara sau uku daga yin sallamar sa a sallah fakala taqul imamul auza'i yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka manzon Allah yake astaghfir da wannan sigar yake mana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan rawahu muslim وله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول وذكرته من ذن الله إن يسلم ko zama baya gyarawa iya cewa assalamu alaikum assalamu alaikum a zaman da yake ko canja zama baya yi yake wannan isi ibarin sa uku baya ware kafarsa baya miƙe kafarsa baya jawowa baya ko baya turawa gaba a yanayin da yi sallama a yanayin yake wannan istighfari ne bayan ya kammala a saka firla saukun sannan kuma sai iya gyara zaman sa ko ya juya kun bai janna wa an mugira bin shu'ba radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktuba yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen kowace sallan farilla bayan ya yi sallama kenan zai ce la ilaha illallah wahadahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu muttafaqun alayhi wa lafazu lil bukhari mugira yake cewa manzo Allah ya kasance bayan sallama daga sallah da yin istighfari da Allahumma anta salama minka salam abinda zai biyo baya zai ce la ilaha illallah ba abin bautar cancanta sai kai ya Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd lahul mulku mulki yana gare shi mulki na gaba ɗaya kenan al mulkul am tunda alahira zai ce limanil mulkul yawma a yau wa yake da mulki kowa zai yi shiru Allah ya ce lillahi wahidul qahar wa lahul hamdu godiya tana ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai Allahumma ya Allah la mani alima a'taita ba wanda isa ya hana wanda ka bawa an bayyana in dai Allah ya baka wallahi sai an baka in dai Allah ya baka sai an baka ƙasa da wata guda akwai wani abin mamaki da wani bawan Allah zai ki faɗa mini na ce kaɗan ne daga cikin ikon Allah kuma karatu ne yake fassara kansa da kansa ya ce iya da wani makoci makocin ya fi hali to akwai irin al'amari na rayuwa tsakaninsa da ba su fahimci juna sosai ba haka dai ba su shaƙu da juna ba amma shi wancan ɗin iya da wadata shi kuma wannan talaka ne da shi wancan makocin mai halin zai danne zuciyarsa ya faɗa da shaɗan duk wannan saɓanin da suke samu da shi to in ya tashi ba da sadaka ko zakka ko zai iya bashi iya da haƙƙi yayi makocinsa to wata rana sai ya kira wani a can gefe ba can wata unguwa ba sai ba shi adadin wa'ansu buhuna na masara ya ce wannan sadaka ya ba wancan mutum ya iba ya ta shi kuma wannan mutumin da aka ba shi wannan masarar shi kuma sai ya sa ɗan mashin ya ɗauko buhu guda ya ce a kawo wannan mutum makwacin mai kudi ga Allah da iko jama'a masarar ce a gidan makocinsa ba ba shi ba amma ta je wace wata unguwa an dade ta an ba shi ba kaga lamani lima da take Allah ya yi da rabansa a ciki dole sai an ba shi da ma shi ne ɗauka ba kaga zai daidai da tsakanin dan wani abubuwa ma da yake faruwa zai wuce to amma sai ya ki faɗa da shi dan sai ɗauka bayar kuma shi wancan sai ɗauko ya ba shi to haka Allah yake in dai Allah ya yanka ma abu ya baka wallahi ba za a halaka ba kowa ya sa wannan aransa ɗan adam sila ne ba abin da ya isa ya ma ba abin da zai kasa yi ma bai bai isa ba shi ma da kai da shi duk kowa ba fita kake agun Allah duk abin da dan adam ya ma sila ne Allah ne ya turo shi ya ma dan adam Allah da kansa ya ce dan adam iya da son dukiya iya da son kuɗi to in kaga dan adam ya sa hannu aljiya dauko kuɗi ya bayar to Allah ne ya turo shi ya baka Allah kuwa Allah ne ya turo shi ya baka mutumin da wani ko sallah baya wajen neman kuɗi wani ya yi kwace wani ya damfara wani ya karya amma ya sa hannu ya lawalo kuɗi ya baka kasan a mala'ika ne guru shi an fahimci wannan hatta jariri arzikinsa wanda Allah yanka mai yake ci ba arzikin uwarsa ko ubansa yake ci ba yasa igiyar arziki daga Allah sai ba ba wani tsakanin Allah waladhi khalaqakum summa razaqakum an fahimta Allah ce shine ya halice kuma shine yake muku arziki sai dai ɗan adam ya zama sila misali za a ɗau cikin juna na mutum a ciki a cikin mahaifiyarsa ya rayu kasan dai ɗan tayin da yake ciki ba zai ci to ba an gane ba zai ci shinkafa ba ba zai ci ƙosai ba ba zai ci nama ba duk wannan sun fi ƙarfinsa kuma ita uwar a duniya abinda take ci gashi nan ta ci tuwanta ta ci wake da shinkafarta ta ci abinda Allah ya hore mata Allahn shi ya san abinda yake juyawa yake biya wannan jaririn abinci a ciki ko lokacin da matarka take da juna zaka sayo wani abinci kace wannan fa na dan cikin gine lalaki ciki ba shi ci ana yin wannan abinda ka sayo ita kake ba wa ai ka siyo mata kwai ka siyo mata abin nan nama ko kifi ka san dai wannan jaririn ba zai ci wani abin da ka siyo ba abin fi wannan Allah ne ya san hikima sai ke ci da shi kawai kuma idan dan ya fito duniya iya fitowa duniya sai Allah ya sawa maman mace abincinsa a ciki kafin a haife shi ba wannan abincin ko da akwai maman mace baya ba da ruwan madara sai ta haihu kaga ashe abincin nasa ne Allah ne ka manta ita je jaka aka mata ta rike mai abincin shi kawai amma ba nata bane nasa ne in ma ana tafiya ana tafiya an toshe an ce an yaye shi kuma haka bane an toshe mai kofofi biyu da yake cin abinci maman mahaifiyarsa ana ganin kaman ya zai ya shiga kusa an mai mugunta to sai Allah ya bude mai baki kuma ya ci dumame ya ci awara ya ci kosai ya ci guntun biredi hijje na sai Allah ya bude masa baki nan an toshe mai bi kuma Allah ya bude masa da yawa saboda ka yadda Allah shine mai bayarwa kawai idan ka yadda da wannan wallahi ka huta yasa magabata na kwarai ba sa jin tsoron wani alkhairi ya doso su domin sun san Allah zai musu kawai amma yaqinin ka ya tabbata Allah ne ne kar ka yadda ka hada Allah da wani wajen nema to Allah sai watsi da kai ya ne ka amma kai yaqinin Allah mai bayarwa shine ke biya kowa da kowa maliki cewa Allah shine in ya baka ba wanda zai hana ka haka nan wala mu'ti lima mana'ata haka nan idan kuma Allah bai baka ba mai baka la mani'a lima a'ita idan Allah ya baka ba wanda zai hana wala mu'ti lima mana'ata in Allah ya hana kuma ba wanda zai baka in kowa masoyinka ne in Allah bai kaddara abin zai zo gunka ba wallahi ba zai zo ba ba inda zai ka same shi wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ƙoƙarin mai ƙoƙari ba zai amfani Allah ba ƙoƙarin ka yi amfani ka can da kanka amma duk ƙoƙarin ka ba zai amfani Allah ba an ba an gane ƙoƙarin mai ƙoƙari ba zai amfani Allah ba muttafaqun alai hadisin iya cikin littafin bukhari kuma iya cikin littafin muslim a gurguje wannan mala ya karanto mana abubuwa duk da ba a gama ba amma za ku gane wancan karatun da mala yake cewa ba a addu'a du'a ta matsala a bayan sallah an fahimta kun gari ana sallama mai manzan Allah yake astaghfirullah guda uku sannan me Allahumma anta salam wa minka salam akwai roƙon duniya a ciki babu bayan nan sai me sai me bayan wannan Allahumma anta salam wa minka salam bayan nan sai la ilaha illallah kuma haka bane wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai roƙon duniya nan Allahumma la maniya lima atita akwai roƙon duniya wala muti lima manata akwai roƙon duniya kaga babu kaga karatu nake fasara kansa da kansa kenan inda da wata gaba da manzon Allah yake roƙon duniya bayan sallar farilla wala sai an kawo ta wannan go sai an kawo ta kaga duk daga kirari wa Allah he neman gafara sai kwarzanta shi he tauhidi sai kaza sai kaza sai kaza to haka ake so ka dawwama yi bayan kowace sallar farilla amma buƙatar ka ta duniya aure kake so aiki kake nema admission kake nema gida kake so ka gina wane ne zaka yi jari kake nema kasuwa zaka yi to duk wannan ka faɗa wa Allah kafin kai sallama ko cikin sujuda ko tahiyya kafin kai sallama an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka za mu samu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yaye mana ya ɗauke mu daga kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya nuna mana ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya bamu gane ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu mana ƙara addu'a Allah ta'ala ya karbi addu'o'inmu da dukkan abin da ya dame mu na roƙon Allah ta'ala ya biya mana shi muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka yi mana arziki a duniya da lahira Allah ka raba mu da talaucin duniya da lahira na'am a sosai kuwa ya ce a nafila za a yi addu'a za a yi mana za a yi sosai kuwa na'am wa yi mai dama to to ranka da bisuna na'am na'am ingancin addu'a eh ban ji abin da yace ba eh kafin ayi sallama eh addu'a na'am eh sallolin farilla haka su eh me zai kafin kai wani an yi sallama ku eh gaskiya ne gaskiya ne nafila eh haka haka a gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne eh wannan masail ne wanda a lokuta daban kamar lokacin da muka zo karatu kan tasbihai na ruku'i da sujjada ai mai yin kira ga limamai din cewa a matsayinka na liman bayan kai din akwai kuma haƙƙin mabiyanka a bayanka ba daga zarar ka kammala ba za ka yi sallama an fahimta da muka zo kanta ita wannan addu'ar ta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam mun ce wa an su limaman ba sa barin mamu su suke sallama wannan kuma daidai bane abinda aka fi bukata shine duk abinda nasi ya tabbatar da shi a matsayinka na liman ka fara dabbaka shi kuma har ma ka samu tazara ta biwa mamunka dama su kammala duk magabata haka suke wannan bayan haka sai wannan fasara sai dai kiran dai ba za a fasa yi ba ga ƴan uwa limamai a kula da irin musamman gabobin nan da aka ce su ake so ayi addu'a a cikin su kaga wata sujjada kana sa gocin ka karkafin kai subhanallahi sau uku ma wani ya dago kaga an ce kuma kai addu'a wannan lokacin tahiyya an ce bayan ka kammala wannan neman tsari gaba da abu guda hudun nan salatul ibrahimiyya da tahiyya ka gama sana kai addu'a shi ma kafin gama wannan wani liman ya ce assalamu alaikum kaga wannan a ilmance a ilmance ya kamata a sanar da lima mai gaskiya a zauna da su a sanar da su a ba su girman su a ce to akwai abubuwan da suke faruwa wa an su ma mu ba sa cika irin abin da shari'a ta dora musu na sallah kuma ake sallamewa kuma wannan gaskiya iya zama kamar naqasu ga bukatun al'umma da kuke jagoranci wannan abu ne mai kyau a same su a cikin nutsuwa a wakilta waɗanda ake ganin suna da ido a gunsu da kima sai a samu abin cikin maslaha an fahimci wannan amma wannan zaka tara masallaci goma akwai wannan matsala ita kuma a galabiya karatu ne gaskiya ba a yi shine gaskiyar magana a galabiya limaman ko sun yi karatun ba sa muraji'a ko kuma a ba sa iya zama gwanda ake karatu an fahimta in ana karatun ba sa iya zama wai Allah uzuri ne musu yawa ko mamun ne ba su ɗaukar nauyin suna can suna neman masara da sauransu wai Allah da wannan matsalar ma to amma wajibi ne limamai su kowa su yin karatu irin wani abubuwa domin su ne mas'uliyar al'umma take kansu ranka ya daɗe wannan matsala tana nan da yawa za a dinga faɗakarwa kan ta insha Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa ya fahimta ido alhamdulillah masha Allah ban ji ba kafin a yi sallama to eh akwai malaman da suka ce za ka iya sa hausa ɗin amma yin da larabci ya fi zama abin da ya fi inganci gaskiya amma wa'ansu malaman sun ce baka iya larabci ba za ka iya da hausa akwai takaitattun adoyi na larabci wanda duk bukatun naka ka haɗe a cikinsu yawa sai ka je ka koyi suna da kyau gaskiya don wa'an sun ce gaskiya ba zai yiwu ba tunda sallah gaba ɗaya ba wani yare in ba larabci ba sun tsaurara akan maganar gaskiya to bismillah ma wa alaikum assalam amin haka kabbara ne Mhm. Mm. Mm. Eh sanar da shi za a yi idan har liman iya sallar jana'iza ya yi sallama a kabara ko sai a tunatar da shi a ce akwai sauran kabara ɗaya ba a yi ba sai ya sake yin kabarar a yi wa kuma ita dama kabara to dai kai ne da mahaifa yake wa doyi akwai wanda suka ce sai an maimaita ta akwai wanda suka ce kuma indai an yi wannan daya biyu an yi wa mamaci addu'a shikenan an fahimta amma abin da ya inganta na siga sai kabara hudu ne saboda ka idan ya ketare ɗaya bai bai uku to tunatar da hizayi a ce a karma kala ba a yi kabara ɗaya ba ya sake sake maimaita ta a yi ado inda yake sana kuma a yi sallama ita ba wani kabari ko da ba da za a yi mata ba wani abin sha an fahimta yawa akwai wancan suna wani lafiloli wanne ana rama su in ba a yi sa lokacinsu ba a a inda lokacinsu ya wuce bukayensu ba shi kenan na filfili ba a rama su har sai ɗaya ce wanda malamai suke cewa kamar rakatan lifijiri ka saba yi kuma wata ran bacci ya ɗauke ka haka ka tashi an shiga sallah to sallah za ka yi kana asuba kuma ka yi ta shi ma sai wanda ya saba dama a yi wanda kullum iya yi amma an ba wanda magasiya ba ba da wani kofa na rama nafila ba hatta wuce riyancin alfijiri kito ba za ka raba shi wani ina ya wuce an fahimta to wa alaikum salam ya je ta da alwala zai ya zauna ya ce kalbi zai kawai shi kenan kuwa ka yi alwala ka zauna kai kabilin ka shi kenan ba wani abu ko a gidanka za ka zauna kai to musul wa alaikum musul ka takaita lokaci ya jadewa ban ji ba inda za ka layin da za ka yi kabar harama eh haka ne nan gunda za ka sujjada za ka ke kallo haka ne da tsayuwanka da ruku'inka da zamantayyarka duk nan za ka ke kallo ba sai kalli sama ko can gaba ko gefe gefe nan dai za ka ke kallo da idanka mawudin sujud din abinda shirya ta ce motsawa ake ba karkadawa ba motsawa ne kuma motsawar ba ta da wata kaifiya ka motsa dai aka ce shi ma kuma ba kowace gaba ba shi ma wani akwai kusa kure a ciki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya zo gabar addu'a yake motsa dan yatsa amma a tahiyatu lillahi azzakiyatu adai har karshe har salatul ibrahimiyya duk baya motsawa sai ya yi Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam to ai goye mutum zai ke kadawa addu'a duk inda yake addu'a to iya motsawa amma lokacin da ke tsantsattahiyar baya kadawa kuma kadawar ba mata kaifiya ba motsawa aka ce ai a fahimta wallahu ala shi kenan to mala istighfar wato na'am a ya inganta sosai nau'in istighfari ne iya tambaya game da istighfari yace kamar astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh ya inganta iya cikin du'a'u iya cikin azkaru sabah wanda yayi su uku ya inganta astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai duk istighfari ne ko sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta zuwa ƙarshe fahimtu na'am eh ban ji ba sallama biyu da muka yi magana wani suna yin ɗaya to sai karatu ya zo kan wannan karatu ne zo kan biyun ku shi za mu karanta an karatu ya zo mu kan ɗayan ma za mu bayyana insha to ya haƙuri ai a ta da sallah ba wani safiru lalaki kawai kama za a yi ta da sallah a babu shi yawa insha Allah eh shi wannan ai ga shi da ya rubuta a rubuce bayan an kammala sallah astaghfirullah astaghfirullah ai da zo yi bayani kan fallan istighfari ne ai an fahimta fallan istighfari haka ne ko to iya cikin wannan hima iya cikin sigar da mutum zai zauna ya dinga yi in ya samu lokaci an fahimta to waye na karshe to shi kenan eh ba wani adadi ka gaji amma wancan dai ba zan faɗa ba yawa ka zauna ka yi ta yi in ka gaji ba sai ka kirga wa kanka ba ka yi ta yi in ka gaji ka ce alhamdulillah ka zai ka tafiyar ka yawa wannan shi ne insha Allah wannan ba wannan ajiye ta sai eh a bar ta sai ran juma'a wanda ya rubuto takarda insha Allah ya mana hakuri sai juma'a insha Allah lokaci ya ja da yawa bare da gaske Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya karba addu'o'in mu marasa lafiyar mai basu lafiya wannan karatu da muke Allah ya amfanar da mu shi a duniyar mu da lahirar mu Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana akwai daya daga cikin iyalan abokan mu wajen sati guda ba ta da lafiya akwai laulayi na juna da kuma zazzabi daga sati zuwa yanzu dai ko wani aiki aiki ba ta iya saboda nauyin jiki to muna roƙon yan wasa ta addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadunta ya sanya kuma kafara take yi dukkan majinyatanmu ko a gida ko a asibiti Allah ka ba su lafiya masu juna biyu namu a gida ko asibiti su ma Allah ya raba su lafiya Allah ya mana albarka a gidajenmu da masallatayyarmu da kasuwanninmu da duk inda muka tsunci kanmu Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya da gare ka wa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh